أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون آه وبنجي تبارك وتعالى يا جاء من الله صلى الله عليه وسلم يا جاء متاني قل لا أقول لكم عندي خزائن الله da kuke cewa mali hazar rasuli ya kulu ta'ama ya mishi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna wa hu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu jannatun yakul minha ba wai dukkan taskokin Allah suna hannuna ne ba ni bawan Allah ne manzon Allah ne kulla kulla kuma li khazainullah wala alamun ghaiba cewa yaushe za a saukar da azabar da kuke gaggawan ta sauka wannan ba wuri na yake ba wannan gaibu ne a wurin Allah yake ولا أقول لكم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك بزن ce muku kuma ni mala'ika ne ba kamar yadda kuke cewa inda aika na gaskiya ne in zo da mala'iku mana su zo su faɗa wa mutane ba haka ba ne ni mutum ne bawan Allah manzon Allah halkuntu illa basharar rasula ni mutum ne manzon Allah ne ni ba mala'ika ba ne a nan su mu'tazilawa suna hujja da wannan irin ayoyi su ce wai mala'ika ya fi ɗan adam daraja amma kuma maganar su an jefar musu saboda haka ne ma mai idatu dubin da yake cewa wa ma na halkashafu bit takwiri khilafu ijma'i zawi tanwiri maganar da bai kashaf yake faɗi a cikin suratul takwiri ya saba wa ijma'in malamai akan cewa mala'ika jibril ya fi annabi Muhammad daraja a'a annabawa sun fi mala'iku daraja wala alamun ghaiba wala qul lakum inni malak in attabi illa ma yuhi ilay ni iyakan abin da nake bi abin da aka umurce ni kawai shi nake bi wahayin da Allah ya aiko ni ce in isar shi nake isarwa abin da aka umurce ni shi nake bi ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل يا موسى يا رسول الله هل يستوي الأعمى والبصير yanzu da makaho da mai gani sa yi daidai wato cewa mutum mumini shine mai gani mutum kafiri shine makaho da makaho da mai gani sa yi daidai ai ba za su yi daidai ba hal yastilami wal basir afala tatafakkarun me yasa ba za ku yi tunani ba na'am ya akwai shagaba وأنذر الذين يخافون أن يحشرون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر يا رسول الله كي غرغدي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين داما to kai gargadi ya rasulullahi kai gargadi bihi da wannan alqur'ani bihi da ranar lahira da ake magananta bihi da azaban Allah kai gargadi kai musu gargadi da waɗannan abubuwa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wato wannan alkur'ani kai wa'azi da shi ga gargada da mutanen da suke jin tsoron abin da zai faru bayan an tashe su zuwa ga ubangijinsu masu tsoron tashin kiyama wanda suka tabbata za a yi tashin kiyama to kai musu gargadi da wannan alkur'ani waɗansu sun ce ba a tashin kiyaman gabake da su wannan ko an musu gargadin maganar tashin kiyama ba zai amfane su ba to waɗanda suka san za a tashin kiyaman sun tara zunubai ko kuma ga annabin Allah ya zo sun ce sun wadata da annabin da suke da shi na da to su suka san lahira suke cikin shakkar cewa anya yanzu su tabbata akan wannan ko su canja addini su dawo musulunci to kai musu gargadi su bar kafirci su dawo musulunci kai musu gargadi su bar sabon Allah su dawo cikin biyayyan Allah wa anzir bil ladina khafuna an yuhsharu ila rabbihim wanda suke jin tsoron za a taro su zuwa ga ubangijinsu za a yi musu hisabi laysa lahum min duni waliyyun wala shafi'un wani sun riga sun tabbata laysa lahum waliyyun wala shafi'un ba su da wani wanda yake jibintan al'amarin su a lahira wala shafi'un ba wanda zai cece su a lahira min dunihi in ba Allah ya yi izini ba man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai Allah ya yi izini masu ceto suke yin ceto masu ceto kuma ko za su yi ceto ba za su yi ceto mutumin da ba musulmi ba komai kusacin da ke tsakanin mai ceto da wanda za a ceta in ba musulmi ba ne to ba zai cece shi ba kuma ko da wanda za a cetan in Allah bai riga ya izini ba to ba za a cece shi ba shi sharaɗin ceto kenan wanda za a ceta ya zama yana da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ceton da za a yi masa din zunubai ne suka yi masa yawa suka cinye dukkan ayyukansa masu kyau sauran tauhidi kadai ba saura sai shi to wannan dole sai ya je wuta to amma in ya gamu da mai ceto sai ya cece shi kamar dai ka zo ka tada mutum ana ci masa mutunci ne ce dan menene ce bashi muke biyan sa mun yi mun yi ya biya ya ki biya saboda shi ke haka ya bashin nawa ne aka ce naira ɗari ne kace to ga naira ɗari kaga shi kenan ka ya ceto kenan kamar irin yadda yake faruwa a duniya in harka ta kuɗi ce komi yawan maganar in mai kuɗi ya zo ya ba da kuɗi magana ta mutu ceto kenan mai sauƙi amma in harka ta shafi wani cin amanan ƙasa to komi kuɗin mai kuɗi ba zai zo kusa da maganar ba balle ce yana so ya yi ceto shi ma bai so a ji sunansa a cikin maganar to shi ne kafirci mai kafirci shi ba wanda zai zo ce yana belinsa a lahira shi ma bai so a ji sunansa kusa da mutumin wato yau mai firin mar'u mina kenan gudu yake ma kar a ce dan uwansa ne gudu yake ma kar a ce ubansa ne gudu yake ma kar a ce uwarsa ne yau mai firin mar'u mina wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi inda akwai kafirci mutum gujewa waɗannan yake yi min duni waliyun wala shafi'un la'allam yattaquna amma idan dai akwai imani to akwai ceto amma in ba imani ba ceto
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وتو a cikin wannan sura muna da ayoyi guda tara na madina yadda take da ayoyi ɗari da sittin da bakwai to guda tara na madina ne amma sauran duk na makka ne gaba ɗaya ma ta sauko da daddare mala'iku dubu saba'in suka riko suratul an'ami tun daddaren ko aka rubuce ta to a cikin ayoyi tara nan wannan da za mu karanta yanzu ta madina ce domin akwai maganan uyayin na tumnu hisnin a cikin maganar akwai kuma aqra'umnu habisin a cikin maganar manyan mutanen ƙurshawa sun ba manzon Allah shawara sun ce muna so muna jin baƙin cikin a ce mun zo fadar katar da irin waɗannan su bilalu su ammaru su suhaibu su ga sunan su mutum shida wanda suke masu masu talauci masu wari ya kamata ka tashe su in kaga mu za mu zo majalisarka abun kunya ne gare mu manyan mutanen wata ƙasa su samu muna zaune da kai mu muna nan irin waɗannan mutanen suna nan saboda haka muna so ka tashe su in kaga mun zo to ka sallame su in kaga mun tashi in zo ka sake kiran su amma ba mu so a ce ga muna zaune su irin waɗannan mutane matalauta masu tsumma masu wari wato fatun da suke ɗaurawa in sun yi datti sukan yi wari to sai da suka faɗi haka sai na umaru sai ya ba da shawara yace ko za a yi haka din ne saboda jawo hankalin manyan mutane manzon Allah ya yi shiru to suka ce in dai za a yi haka muna so a rubuta a rubuce in ba ma so a ce manyan mutane sun zo sun same mu daga ƙasa ƙasa ƙasa suna zuwa wajenka a zuwa same muna wajenka ga kuma irin waɗannan mutane to za a ɗauko rubutu an kira sai na Ali za a rubuta wannan yarjejeniya wanda sai na ya ba da shawarar ko za a yi hakan ne tunda ba korarsu za a yi ba cewa dai in an ga irin waɗannan mutane sun zo ku ɗan ba da wuri kawai abin da za a ce musu kenan za a ɗauko takarda za a rubuta sai aka saukar da wannan aya wala tatrudi allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin aka saukar da wannan aya cewa wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha karka kori waɗannan bayin Allah mutanen kirki wanda kullum zikiri ambaton Allah sallah karatun Qur'ani abinda suke yi kenan safe da yamma bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wannan ibadu dukka suna nufin zatin Allah ne da wannan ibada karka kore su a majalisarka domin ubangiji tabaraka wataala yana faɗa manzon Allah cikin hadisul kursi ana jalisu man zakarani duk mai ambato na ya zama abokin zamana mutanen da suke zaune wajen Allah saboda zikirin da suke Allah bai kore su ba saboda girmansa sannan waɗansu don su manya ne suke sai kori waɗannan bayin Allah domin su ba za ka yi haka ba ya rasulullahi wala tatrudil ladina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha abinda suke nufi da wannan zikiri bil ghadati wal ashi yuriduna wajha suna nufin zatin Allah ne da wannan ibada a cikin suratul kafi ke cewa wala tadu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tudi man qallna qalbahu an zikrina wattaba hawi wa kana amruhu furuta duk dai ayoyin abinda suke karantarwa iri ɗaya ne ba za ka kore su ba wanda suke ambaton Allah safe da yamma don nufin zatin Allah ma alayka min hisabihim min shay'in wa min hisabika alaihim min shay'in kai kamar yadda dan uwanka annabi nuhu yace annabi nuhu yana cewa ma ana bi taridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin anu'minu laka wattaba'aka al-ghalun qala ma ilmi ma kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun wato ba zan kori kowa ba in kun rena su kun rena halayensu kun rena ayyukansu kun rena yanayinsu to Allah shine yayi su hakan nan shine zai musu hisabi har ma su manyan suna cewa yanzu kana kana tsammanin waɗannan suna bin ka saboda gaskiya ne kawai suna jiran abincin da kake fitowa da shi ne ba ruwan ba ruwan su da addinin ka sun zo ne kawai su samu abincin da da da kake fitowa da shi din abin da ya kawo su kenan sai Allah ya ce annabi ma alayka min hisabi shi ba ruwanka babu wani hisabin da za a yi musu in abin da suke yi ba mai kyau ne ba ma to ba ruwanka da abin da suke yi tsakaninsu da Allah ma alayka min hisabi min shay'in hisabin da za a yi musu baya kanka wa min hisabika alayhi min shay kamar yadda kai ma abin da za a yi maka ba ruwan su ya rasulullahi ka kale su fatadrudum me zai saka kore su ka kore su fatakuna min azzalimina inda kai haka ai ka zalunce su kai ko ba azzalimi bane saboda haka ya rasulullahi ba za ka kore su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi sai ya zauna tsakiyar su ya zauna tsakiyar su ya ce alhamdulillahi allazi da Allah yake wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala tadu aynaka an turidu zinata al hayati dunya wala tudi man qalna qalbahu an zikrina wattaba ahwi wa kana amru furuta sai annabi ya tashi zauna tsakiyar su yace alhamdulillah na gode wa Allah alhamdulillah allazi amarani an asbira nafsi ma'a ba'd ummati ma'akum al mahya wa ma'akum al mamat yace na gode wa Allah wanda ya umurce ni don haɗa kaina da waɗansu daga cikin bayin Allah cikin al'ummata ku tabbata rayuwa da da mutuwata duk ina tare da ku to waɗannan su ne masu zikiri ana kiran su ahlus suffa masu yawan zikiri kenan ma alayka min hisab min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatadrudahum fatakuna min adh-dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ubangiji yana gaya wa annabi yana gaya mana gaba daya kar ka yi mamakin irin waɗannan abubuwa haka jarraba ta take wa kazalika fatanna ba'dhum bi ba'din haka muka muka fitini ko waɗanne da ko waɗanne mun fitini sarakuna da talakawa sarakuna sun rena talakawa talakawa suna jifan sarakuna da zamba da zalunci da nuna ƙarfi attajirai sun rena matalauta matalauta suna suna suna jifan attajirai da rena mutane da tirsasa su da hana musu haƙƙinsu da hana musu taimakonsu malamai suna ganin jahilai ba su yi karatu ba waɗansu suna rena su jahilai kuma suna zagin malamai suna ce sun yi karatun amma karatun nasu bai amfane su ba sa aiki da karatun kowanne dai kowaɗanne an fitini kowaɗanne da kowaɗanne to kowaɗanne ina cewa وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق har lokacin da yake cewa wa kazalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira can atasbiruna yace nan kuma alam bishakirina yace to anan tasbiruna wancan an nuna bangaren waɗanda aka fi nan kuma alisa labi alam bishakirina an nuna bangaren waɗanda suka fi wato kai basaraki in Allah ya fifita ka ya baka mulki ya baka daraja to ka gode wa Allah ba ta ba rena mutane da wulakantar da su za ka yi ba ka gode wa Allah akan wannan falala da ya baka to suna ka isi janiya kana jin hauta kirina can a tasbiruna aka ce nan an yi magana da su waɗanda suka fi a can kuma cikin suratu suratul furqani an yi magana da waɗanda aka fi su masu sarauta ubangiji yana kiransu su gode wa Allah su mutane ne kamar mutane ba su yi komai ba sai Allah ya ga dama kawai ya fifita su akan mutane to su tsaya abinda Allah ya dora musu nan su yi shi su gode wa Allah idan mutum ikonsa ya kai ga ya tsare ƙasa to ya ƙasa da rayukan ƙasar da jinin da za a zubar a cikin ƙasar da dukiyar da za a zambata a cikin ƙasar da mutuncin da za a cikin ƙasar da kwacin matan mutane ko 'ya'yan mutane a cikin ƙasar ya tsaya kiyaye waɗannan idan kuma gwamnatin ta musulunci ne saura biyu ya kiyaye addinin ƙasar duk mutumin da ya yi wasa da addini a yi maganinsa ta hanyar shari'a ya kiyaye hankalin mutanen ƙasar duk wanda ya sha giya a yi maganinsa ko ya sha waɗansu ganyaye masu ɓata hankali wannan abubuwa abinda hukuma za ta kiyaye kenan guda biyar in ba ta musulunci ba ce in ta zamani ne irin zamanin yanzu in ko ta shari'ar musulunci ne guda bakwai kiyaye rai na ɗan adam ba a kashe sai da hujja sai da haƙƙi da kiyaye jinin ɗan adam ba a sare hannunsa ba a zubar masa da jini sai da hujja da kuma kiyaye dukiyar ɗan adam sai da haƙƙi da kuma kiyaye mutuncin ɗan adam da kuma kiyaye iyalansa ma'ana kar a kwace masa matarsa kar a kwace masa yarsa waɗannan guda biyar su ne abinda hukuma take kiyayewa in ba ta yi da'awar shari'ar musulunci za ta yi ba in ko shari'a musulunci za ta sai an hada ta kiyaye addini duk wanda ya ridda a hukunta shi duk wanda ya faɗi kalmar ridda a hukunta shi duk wanda ya saba wa Allah cikin ibadarsa a hukunta shi sannan ta kiyaye hankali duk wanda ya shagi a hukunta shi to idan Allah ya ba mutum sarauta ya kiyaye gwargwadon abin da Allah ya ba shi ikon kiyayewa ya gode wa Allah da ya fifita shi ya zama ko a lahira ba za a kai shi rana ba a inuwa za a ajiye shi a tun duniya bai saba da wahala ba saboda tabbatu yuzilluhum Allah mutum bakwai ya shiga cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai ajiye su a inuwa ranar tashin kiyama haka in Allah ya baka dukiya ya fifita ka ka ba da haƙƙin Allah zakka ka taimaka waɗanda za ka taimakawa ka taimakawa addini kuma kar ka nuna girman kai kar ka rika danne mutane kana musu maganganu masu zafi kana nuna isa kana alfahari a ka gode wa Allah da ya fifita ka baka fi kowa iya neman kuɗi ba baka fi kowa dabara ba a Allah ne ya ga dama ya tara waɗannan kuɗi ya haɗa ka da su ka gode wa Allah haka kuma in Allah ya baka ya baka ilimi kar ka nuna mutane ka fi su kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ka rena mutane jahilai jahilan banza masu kama da kafirai jahilan a'a ka gode wa Allah da ya fifita ka amfani mutane da wannan ilimi naka ka gode wa Allah duk abin da Allah ya baka da ya fifita ka da shi akan dan yan uwanka dan adam to ka gode wa Allah maimakon ka rena waɗanda ba samu wannan abin ba to anan suratul an'am abin da ta duba kenan fitinan fitinan waɗanda suka fi waɗanda aka fi kuma an dubi maganar su a cikin suratul suratul furqani aka ce atasbirun ku yi haƙuri ku talakawa idan sarakuna sun muku irin reni da jafa'i da tirsasawa sai ku yi haƙuri kai in ka gode wa Allah Allah zai ƙara maka la in shakartum la azidannakum kai ku wanda aka fi ka in kai haƙuri inna wa yaffasabiruna ajrahum bighairi hisabin za a baka ladan haƙuri ladan haƙuri ya fi a lissafa turawa ake ba lissafi ake yi ba talakawa ku yi haƙuri da abubuwan da sarakuna suke muku matalauta ku yi haƙuri da abubuwan da masu kuɗi suke muku ko kuma jahilai ku yi haƙuri da abubuwan da wasu malamai suke muku kowanne dai ya yi haƙuri na ƙasa ya yi haƙuri na sama ya yi godiya haka aka fitina da kowa ba zai samu damar zaman lafiya da shi dan uwansa ba dole ne ka samu sarakuna suna zagin talakawa dole ne ka suna tursasa su dole ka samu talaka suna zagin sarakuna azzalumai masu marasa tsoron Allah za su gamu da Allah ai haka kuma za ka samu attajirai suna rena masu talauci suna wulakantawa suna za ka samu kuma su matalauta suna ce wannan attajirai sun tara kuɗin haramun suna zamba sun za ku gamu da Allah ai suna rena mutane suna tursasa mutane za ku gamu da Allah ai haka malamai waɗansu rena jahilai suna rena jahilai jahili mai kaza kaza jahili wanda bai san yadda yake tsarki ba wanda bai san yadda yake kafi ba ana zagin sa to haka kuma jahilai suna zagin malai kun yi karatun ba ku yi amfa aiki da shi ba gare jahili da ku ba gare jahilai da ku jahilai dai ba su yi karatu balle su ku kun yi karatun karatun bai amfane ku ba to waɗannan bangare Allah ce su yi haƙuri su waɗanda aka fi Allah zai ba su lada ba iyaka in sun yi haƙuri waɗannan wanda aka fifita kuma su dubi baiwar da Allah ya yi musu gode wa Allah da ya fifita su ba tare da wata cancanta ba su gode wa Allah don Allah ya ƙara musu baiwarsa haka yi umarni a nan a gode wa Allah haka ya umarni a can a yi haƙuri wa kazalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin li yaqulu don waɗanda suka fi din li yaqulu don su a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu kuna zaton waɗannan mutane wai Allah ya fifita su akan mu ya ba su wani alherin da bai da bai ba mu ba waɗannan waɗannan sai su rena su su musu kallon reni law kana khairan ma sabaquna ilayhi ai da wani abu ne na fifita da mun riga kowa samun abin da alheri ne ai da mun riga ba za su riga mu ciki ba saboda reni man alalim baina alaysa Allahu bi alama bi shakirin Allah ya ce ai shi Allah shi yafi kowa sanin waɗanda in yayi musu alheri za su gode masa kuma ya san masu butulcewa din yana da maganin da zai musu وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأصلح فإنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم wannan fassaran wannan aya yana haɗe da wancan kuma zai haɗu da ta gaba haɗuwansa da wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya waɗannan matalauta Allah yana gaishe su ya gaya waɗannan matalauta wanda suke rena wannan Allah ya gaishe su kamar salamun alaikum wa za ja aka allazina yuminuna bi ayatina waɗannan matalauta masu ambaton Allah masu zikirin Allah bin gadati wal ashi din nan yuridu wajhahu wato kace Allah yana gaishe su salamun qawlan min rabbir rahim Allah yana gaishe su rabbukum ala nafsi rahmata a gaya musu Allah ya riga ya rubuta wa kansa shi mai rahama ne zai ji kansu wannan kenan saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su hakuri yace ku yi hakuri ku dinnan matalauta sai kun shiga aljanna shekara ɗari biyar kuna zaune kamun masu dukiya su iso inda kuke ku yi hakuri Allah ya rubuta wannan sai annabi ya ba su addu'ar da za su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suna yi sai masu arziki suka komo su suka koya suna yi sai suka dawo wajen manzon Allah suka ce ya rasulullahi abin da ka koya mana muna yi din masu kuɗin ma har yanzu sun komo suna yi domin sun yi kuka ne su ce su masu zahaba ahlud dusuri zahaba ahlud dusuri bil khuyuri masu dukiya sun tsere mana duk alherai sun tafi da shi suna ginin masallatayya suna ciyar da miskinai suna taimakon jihadi suna yin abubuwa mu ba mu ba mu da abin yi da annabi ba su wannan subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah akbar suna yi yace za su shiga aljanna sai sun yi shekar 500 kamun masu dukiya su iso sai masu dukiya masu karbi subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah akbar suna yi sai aka gaya manzon Allah manzon Allah ce zalika fadlullah yuti man sha Allah farla ce ta Allah Allah yana ba wanda ya ga dama wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa innahu ghafurur rahim fassara ta biyu kuma waɗansu baƙi ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi mun aikata ayyukan zunubai masu yawa yaya za mu yi mun aikata ayyukan zunubai masu yawa yaya za mu yi manzo Allah bai ce komai ba to sai aka saukar da wannan ayar ta ba da amsa waɗannan ta ba da amsa waɗannan ka tabar rabbukum ala nafsi rahmata fa qul salamun alaikum ka kira waɗancan mutane da suka yi maganan kukan zunubin nan da suka tafi ka kirawo su in sun zo ka ce salamun alaikum ka tabar rabbukum ala nafsi rahmata ubangiji ya ce a gaishe ku kuma yayi muku gafara dama ya riga ya rubuta rahamarsa ta riga fushinsa ka da rabbukum ala nafsi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku bi jahalatin tare da rashin sani annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin rashin sani daga baya sai ya tuba ya kyautata aikinsa to Allah ya yi masa gafara ya ji kansa malamai suna da maganganu anan da yawa saboda bi jahalatin din nan bi jahalatin din nan wanda ya sabi Allah akan bai sani ba wanda suka ce to ai an kawo sharadi sai dai mutum ya sabi Allah akan bai sani ba wanda suka ce a fassaran wannan wuri duk lokacin da musulmi zai sabi Allah sai Allah ya ɗauke iliminsa ya kawo masa jahilci a zuciyarsa sannan zai iya sabon Allah duk lokacin da mutum zai sabi Allah sai Allah ya ɗauke masa iliminsa ya kawo jahilci ya sa masa sannan yake iya sabon Allah domin mai sabon Allah in ta wajen mata ne ko ta wajen shan giya ne ko ta wajen sata ne idan mutum matan ne misali a kero masa mace mai kyau ta ƙarfe sannan a zuga wannan matar ta jawur wuta sosai a kwantar da ita ce bismillah ya fada ai ba wanda zai fada ta jawur mace ce wanda aka kera da wuta akwai wanda zai iya fada babu wanda zai iya fada masu neman mata kenan ashe lokacin da yake kwantawa akan wannan matar akan wuta zai kwanta ne amma an ɗebe masa sanin haka a cikin jahilci yake yin abin an ɗauke masa wannan sanin da ya tabbata ga tan wuta ce jawur zai kwanta akan ta ba zai iya kwantawa ba ha kuma shan giya lokacin da zai sha giyan nan giyar nan ta zama wani ruwa ne ta fashe mai tsananin zafi mai tsananin tafarfasa ba zai iya sawa a bakinsa ba ko shayi mutum ba zai iya yin haka balle giya ha kuma barawo mai sata ka ɗaure masa damin kuɗi mai yawa yana gani a cikin wata babban leda ka ɗaure ka sa ruwa a cikin duron ya tafasa sai ka jefa kuɗin a ciki ka haɗa da dutse kuɗin ya koma ƙasa ka ce ya ɗauka duron ɗin na tafasa fa ka ce ya ɗauka gashi ka ba shi da rana ma ba sai ya ɓuya ba ai ba zai ɗauka ba to ashe duk lokacin da mai sabon Allah zai sabon Allah sai an ɗebe masa ilimin abin da zai faru jahilci ya zo ya mamaye sannan yake sabon Allah saboda haka babu abin da za a rika yi dai sai istighfari a rika tuba kuma a rika kiyayewa a rika tuba a rika kiyayewa annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba sannan ya tuba min ba'dihi bayan aikata wannan mummunan aiki wa asla ya kyauta halinsa fa innahu fi Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin tausayi ne Allah yana neman kullun a tuba Allah yana neman kullun a tuba لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها مزالتي yanda Allah yake murna da bawansa mai laifi in ya tuba kamar yadda mutum ne kayansa ya bata ko raƙuminsa ko dilansa ko kunshin kuɗinsa ko wani abu ne ya bata ko motarsa kazan sai ya gashi ana neman mai shi yadda zai yi murna to haka Allah in bawansa mai sako ya tuba haka Allah yake yin murna a wani hadisi yana cewa lallahu afrau bi taubati ahadikum min al wa hasfu ma yulamu jaizun kama taqulu zaidun ba da man inda kuma tun da ke an riga an sa abin da aka shafe din ba damuwa wa kadhalika nufassiru al-ayati wa litastabina sabila al-mujrimina wa sabila al-mu'minin haka za mu yi maka bayani filla filla don ka gane ka gane hanyar mutanen banza da hanyar mutanen kirki kowa ya ji ta an gaya masa filla filla wanda ya zama haka ya bi hanyar mutanen kirki فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ga wannan hanya ga wannan hanya kowanne an yi bayanin ta don ka gane ya rasulullahi ko mai jin littafin ka wanda ka zo da shi daga wajen Allah shi ma ya gane a cikin bayani litastabina sabilal mujrimin a cikin qira'ar sabilal mujrimin kenan a qira'ar sabilul mujrimin da wannan irin bayani ne hanyar mutanen banza za ta fito a fili kowa ya gane ta ta bayyana a fili kowa ya gane ta hanyar mutanen kirki ta fito a fili kowa ya gane ta a cikin maganganu da ayyuka da yanayi da halaye
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل كغيا بسو maganan cewa ka zo da kai da su ku haɗa kai ka riga dai ka ba su amsa a can a baya ka ce قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم to ka gaya musu ka sake gaya musu nuhitu ni an hana ni an abuda allazina tad'una min dunillah ni Allah ya hana ni in bauta wa abubuwan da kuke bautawa din nan la abudu ma ta'budun ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun Allah ya hana ni ya ce kada in bauta wa abin da kuke bauta ba ni da niyya ba zan yi ba qul inni nuhitu an abuda allazina tad'una min dunillah qul ga ya musu la attabi ahwa'akum ni ba bazan bi son zuciyarku ba in attabi illa ma yuhi ilayya na gaya muku ba abinda nake bi sai wanda aka min wahayi da shi kamar yadda ya faɗa a baya can la tabi hawaakum in dai na bar shiriya na bar wahayin da ake aikowa gare ni na bi son zuciyarku qad dalaltu idan kenan na bata wa ma ana minal muhtadina ban zama daga cikin shiryayyu ba ni da aka saukar min da alqur'ani zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin to in dai na bar hudan lil muttaqina na komo hawan to ban zama lil muttaqina ba kenan ban zama daga cikin shiryayyu ba kenan ba zan bi na ku ba na wannan dai wanda aka aiko mini shine zan bi bin son zuciya ko da mutum yana da ilimi in yana da son zuciya sai ilimi ya rufu ya aiki da son zuciyarsa Allah ya kiyaye dama abubuwa da suke bata shari'a guda biyu ne jahilci da son zuciya saboda haka ne alkurani ke cewa sun majalnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi hawa allazina la ya'lamun mun zaunar da kai akan wannan shari'a ta hanya ta gaskiya ka bi ta daidai kada ka bi son zuciyar waɗannan mutane waɗanda ba su da sani ga son zuciya ga rashin sani idan son zuciya aka samu komi ilimi ilimi ya ɓaci in kuma jahilci aka samu komi tsoron Allah in ba haɗawa da tambaya tsoron Allah ba zai amfani ba sai ana haɗawa da tambaya domin in jahili baya tambaya baya tare da malamai yana jin karatun su yana tambayar su to sai shirya wa kansa abubuwan da ransa ta gaya masa su ne masu kyau sai ya ɗauka su ne masu kyau abin da ransa nuna masa su ne masu muni sai ya ɗauka su ne masu muni har wurin Allah saboda haka ne malamai a daina son zuciya a binasti mu kuma da da yake mu jahilai ne mu bi malamai mu tambaye su mu aikata abin da suka gaya mana daga Allah qul la tabi'a akum ba zan bi son zuciyarku ba qaddalaltu idan in dai na bar shiriya na bi son zuciyarku qaddalaltu na bata kenan idan wa ma ana min mutadina bana cikin shiriyu kenan قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
قل إني على بيت من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق wa huwa khairul fasirin kul ka ga musu ya rasulullah inni ni din nan manzo Allah ke magana ala bayyinatin min rabbi ni fa abin da nake yin nan duka a cikin hujjata nake yin abina akan hujja ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min mushrikin akan basira akan hujja nake yin aiki na ina magana da Allah ne ina yin aiki cikin umarnin Allah ku kuma ku ne kuke cikin aikin abin da ba ku san abin da kuke yi ba ka gaya musu inni ala bayyinatu min rabbi ina kan hujja da basira daga Allah ubangiji na wa kazzabtum bihi kuma abin mamaki sai kuka karyata hujjata wata gaskiyar kuna kan son zuciyarku har ni din ma wai kuna kira na in zo in bi son zuciyarku wa kazzabtum bi ma indi ma tasta'jil bi kuma sai kuka tsaya kuna cewa to tunda na gaya muku duk waɗanda suka karyata annabawa halakar da su ake yi kun karyata ni ku ji tsoron ƙarshen lamari fa sai ku ce to sai me sai halaka an fi da na hijarata min sama bi sai biya zabin sai su ce Allah in in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama yamitna bi azabin abinda Muhammadu yake faɗin nan in gaskiya ne Allah kai mana ruwan hadirin hadirin duwatsu ko kuma ka sako mana wata azaba mai tsanani suka dage suna roƙo wai Allah saukar musu da azaba wai in abin da annabi ke faɗi gaskiya ne to ku ce mana in gaskiya ne Allah ka shiryar da mu amma ku ce in gaskiya ne ka sako mana hadirin duwatsu da azaba mai tsanani annabi ce to abun ba kyau irin haka ba kyau shine ya sa mutanen aka halakar da mutanen annabi nuhu aka halakar da mutanen annabi hudu aka halakar da mutanen annabi salihu wa ba qawlu ludin minkum bi ba'id ga mutanen annabi na kusa kusa ma da garin ku in za ku je sham sai kun bi ta garin su kar ku yi haka fito mata ya zalwa in kuntum sadiqin to mun ji za a yi azaba mun kidin dai to mun kidin dai ka ce in mun za a yi azaba to za a yi azabar yaushe za a yi azabar a kawo ta a kawo azabar to shine suke faɗi haka ubangiji yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa qulini ala bayyati min rabbi wa kadzabtum bi wa kadzabtum bi ma indi ma tasta'inu bi inil hukmu illa lillahi yaqussu al-haqq wa huwa khairul fasirin inil hukmu illa lillah kawo hukuncin kawo mu'jiza a bayyana muku tukuna ku musulunta ko kuma in kun ki musulunta hukuncin kawo azabar da za ta halaka ku wannan hukunci duk yana wurin Allah ne baya wurina inil hukmu illa lillah ya qussul haqqa Allah yana faɗa muku gaskiya filla filla yana gaya muku gaskiya filla filla yana kawo muku labaran mutan da don ku wazantu yana gaya muku labaran mutan da don kuwa azantu a nan akwai kira'a iri uku ya qussul haq wa khairul fasilin akwai yaqdi bil haq wa khairul fasilin akwai yaqdi al haq wa khairul fasilin amma mu namu da ya qussul haq wa khairul fasilin Allah yana gaya muku gaskiya kuma shine mai yanke shari'a ya fi kowa iya yanke shari'a lokacin da ya ga dama sai ya yanke shari'a tsakanin mu da ku ko yanke shari'a ya zama ya ba ku imani kun zama yan uwa ko ku yanke shari'ar ya zama kun mutu tsakanin ku da Allah can ku je ku tarar ko ku ya kawo azaba ya saukar muku kowa ya gani shine dai yadda ya ga dama yake shi fa'alu lima yuridu shi zai yanke shari'a
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين سنة قاعدة يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون سنة قاعدة suna gaggautar da kai a kawo azabar mana a kawo azabar mana a kawo azabar mana Allah ce ni komi nawa na riga na rubuta na sa masa lokaci don wani ya yi gaggawan alheri ba zan kawo alheri lokacin da ya ga dama ba sai lokacin da na rubuta in wani ya gaggawan sharri ba zan kawo sharri lokacin da ya ga dama ba sai lokacin da na rubuta yayi da wannan indi ma tasta'inu bihi laqad amru bayni wa bainakum qul la wannan indi ma tasta'jiluna bihi wato abinda kuke gaggawan ya afkudin nan na azaba ko kuma a nuna muku mu'jiza Allah ya turo mala'iku suna yawo suna nuna ni suna ce ni ne manzon Allah ni ne manzon Allah da ba yi haka ba nace za ku gamu da azaba kuka ce to azabar ta zo mana kuna gaggawa law anna indi ma tastajiluna bihi abinda kuke gaggawan ya zo din nan da a hannuna yake a wurina yake la qudiya al-amru bayni wa bainakum da an gama tuni tsakanin ni da ku domin ni ina da bashariya kulikal insanu min ajal in kun yi gaggawa ni ma in na kasa yin haƙuri sai in yi gaggawa din ko da ke Allah yana gaya mini sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa fasbir kama sawar ulul azmi na rusul wala tasta'jil lahum kai haƙuri yadda manyan manzanni ƴan uwanka guda hudu suka yi haƙuri kar kai musu gaggawa ko sun yi gaggawa wala tasta'jil lahum ka annam yau mai rauna mayu aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahir abinda suke gaggawan zuwan sa dinnan ranan da ya zo ai sai su gama ba kamar ba su taba dadewa a duniya ba to da wannan indi ma ta staji da bihi la qudra rabbu bayni wa bainakum wallahu shi Allah alamu shi yafi sanin bizzalimin shi yafi sanin yadda zai yi da ku ko ba a kawo sunan lamiri ba wallahu alamu bikum sai ce bizzalimi da waɗannan miyagun mutane azzalumai ya kawo aya ya bayyana lamiri وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين sha'anin kawo mu'jiza wani gaibu ne wanda yake wurin Allah ko ko sha'anin kawo azabar kafirai wani gaibu ne wanda yake yana wurin Allah annabi Musa sai da ya roki Allah Allah ya ce ya karba zai halakar da Fir'auna ya karba amma bayan ya ce ya karba sai da Fir'auna shekara 40 yana yana shan dadin duniyarsa kamun halakar da shi to lokacin da za a kawo azaba Allah shi ya sani kuma ba wai wannan kadai ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu duk abubuwa da suke ɓoye a cikin gaibu to mabuɗan wannan gaibun yana wurin sa la ya'lamuha illa hu banda shi Allah ba wanda ya san mabuɗan gaibun ba wanda ya san gaibun sai shi Allah subhanahu wataala a an samu hadisin Abu Hurairah ya kawo fassaran wannan aya a cikin wata aya ya ce mafatihun ghaibi khamsun mafatihun ghaibin da aka ambata guda biyar ne shine can a cikin ƙarshen suratu suratu luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan guda biyar sune mafatihun ghaibi din wato inna allaha indahu ilmu sa'a ran da za a tashin duniya banda Allah ba wanda ya san ranar wa yanzilu ghais saukar da ruwan sama da inda za a saukar da shi da yadda za a saukar da shi da gwargwadon da za a saukar banda Allah ba wanda ya sani wa ya'lamu ma fil arham haka mata masu ciki abinda za su haifa banda Allah ba wanda ya sani wa ma tattu nafsun ma za wa ma tattu nafsun ma za taktub wa ma tadri nafsun ma za taktubu gadan haka mutum zai shirya abin da zai yi gobe amma bai san abin da za a yi goben ba shi ma bai san abin da zai yi goben ba domin wani zai tashi da wani aikin da bai san bai shirya masa ba sai a tashi da wata jana'izar da bai shirya mata ba ko a tashi da wani abin da bai san shi ba shi ko shirin sa na jiya ba haka bane ba banda Allah ba wanda ya san abin da za a yi tabbatacce a gobe sai Allah shi kadai amma ta dai nafsun bi ayi ardin tamut ko ba wani mutumin da ya san wani gari zai mutu a wani gari zai mutu ba wanda ya sani sai Allah to waɗannan abubuwa su ne mafatihul ghaibi waya na faɗa na ce ciki ko abin da yake cikin mace in ta yi ciki banda Allah ba wanda san abin da za ta haifa wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimul khabir Allah shine masanin waɗannan shi ke ba da labarin su to waɗannan abubuwa guda biyar suna karkashin wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayin Allah ba su da iko su san komai a cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su ta cikin wanda ya ga dama ya sanar da su din wanda farkon wanda ya ga daman sanar da shi abin da ya ga dama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka martabobin gaibun suka zama martaba guda biyar akwai gaibun da babu wanda ya san shi Allah bai baiwa kowa sanin sa ba sai shi kadai ya san abin sa har annabi Muhammadu ba a sanar da shi wannan gaibun ba to shine ake kiran gaibu wanda yake banci Allah shi kadai amma a wurin Allah shi abun ba gaibu bane inna Allah la yakhfa alayhi shay'un Allah ba abin da yake kuya masa abin da ya kuya shine gaibu saboda a dangane da halitta da yake abin yake gaibu amma dangane da Allah ba gaibu bane to wannan gaibun da yake bace Allah kenan muna karanta wannan aya mai ba da wannan bayani cikakke a cikin suratul namli tana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka gaya wa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai nan an, an kauda kowa kenan komi mala'ika komi annabawa to daga nan sai gaibu na biyu wanda Allah zai sanar da bawansa shi kadai bai sanar da mala'iku bai sanar da manzanni ba annabi Muhammadu kenan alqur'ani yana cewa a cikin suratu ali imrana yana cewa وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله Allah ba zai sanar da ku gaibinsa ba amma Allah zai zaɓi wanda ya ga dama cikin manzanninsa ya sanar da shi ku dai naku ku yi imani da Allah da manzanninsa manzanni dai dukkan su zaɓaɓɓu ne in an ce za a yi zaɓe kowa ya san wanda aka zaɓen kenan annabi Muhammadu kenan shine al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam to shine mai cewa li waqtun ma Allah la yasiuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan mala'ika don kusaci komi isan annabi don manzanci bai san halin da nake ciki da Allah ba wannan matsayin sa ne na kususiyar maqamul muhabba to anan yana da gaibun da dukkan halitta har annabawa har mala'iku har ulul azmi sani wata shi shi kadai ya sani bi saura uku na uku muna samun sa a cikin suratul jinni wanda yake banci annabawa su kadai wanda ba su baya ciki alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibu ba zai sanar da kowa ahadan yace kowa gaibun nan nasa ba illa man irtada sai dai wanda suke yardaddu min rasulin kaman manzanni kaga manzanni dukkan su yardaddu ne saboda haka ne muke jin annaba suna ba da labari wa nabiyukum bima ta'kuluna wa ma tadakhuluna fi buyutikum annabi Isa kenan zan ba ku labari abin da yake nan har wanda yake cikin ku har wanda yake cikin gidajen ku har wanda yake cikin dakunan ku zan ba ku labari annabi Isa yana ba da labari abin da za a shekara da shekaru tazra'una sab'atina da'aba فما حسدتم فذروا في سنبله الا قليلا ما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا ما تسلون ثم ياتي من بعد ذلك او في يغاث الناس في ياسرون ya faɗi shekara bakwai za a yi kaza wasu shekara bakwai za a yi kaza bayan wannan kuma za a yi kaza kaza kaza ko duk abu duk wannan gaibu ne a matsayin sa na annabin Allah kenan uku akwai gaibu wanda yake banci siddiƙai wanda su ne sakatarorin annabawa duk inda annabawa suka shiga za su shiga amma su ba annabawa bane kamar abubakar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar sauran siddiƙai da annabawansu siddiƙai suna da wannan matsayi wanda Allah ya keɓance su da shi domin lokacin da aka Yusuf kirarin ana so yayi bayanin waɗannan gaibu ma da wannan kirarin aka yi masa aka ce Yusuf ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat to su siddiqai bari mu dauki ɗaya daga cikin su namu Abubakar Abubakar radiyallahu anhu da yazo yazo zai mutu sai ya ce wa yassa ummul mu'mina Aisha yace na baki kwandon dabino ashirin ba ki sa an je an ɗauko ba gashi zan mutu in fa na mutu ba a ɗauko ba shi kenan ya zama kayan gado ku ko magadana mahum illa akhawaki ukhtaki yan uwanki maza guda biyu yan uwanki maza mata guda biyu sai ta ce baba na san yan uwana maza guda biyu akwai abdurrahman akwai muhammad na san yar uwata akwai asma'u wace ce ta ta ukun mu mata yace bintu kharija zatu badnin uraha jariya yace matata bintu kharija tana da ciki ina ganin mace za ta haifa kaga oyalan mafil arham anan an sanar da wani mutum iyalan mafil arham wani mutum ya san abin da aka kunsa cikin mace za ta haifi ta mata to har yanzu likitoci suna faɗi ta ce za ta haifi ƴaƴa biyu ko ka ko ka zo ta haifi biyu za ta haifi namiji ko ka yi musu za ta haifi namijin za ta haifi ta mata ko kaki saboda wala yi tsuna bishe min ilmi illa bima sha'a ya ga dama ya sanar ya ba da kaɗan sai dai inda aka gajiyar da likita namiji za a haifa ka ce wasu shekara nawa zai yi ki jadun nan ta mata za ta wace to shekara nawa za ta yi maza nawa za ta aura ki jadun nan to shi nan ashe la ya alamu shi bai sani ba kenan har yanzu an gajiyar da shi din dai to sai na abubakar ya ce matata bintu kharija za ta haifi ya bayan na mutu kuma mace za ta haifa ta mata abin mamaki sai aka haifi ta mata din ummu kulsum aka sa mata sunan ummu kulsum da ta girma ta isa aure ta girma a gaban ummul min aisha a gaban gata sai na umar yana amirul mu'minin sai ya ce ya ga ummul ina so yana so ya auri wannan yarinya aka yi magana da ta ita ba ta yadda ba ba za ta aure shi ba aka buga aka buga ta ki ita ummu kulsum yar abubakar din ummul mu'minin aisha ta rasa yadda za ta yi sai ta kirawo babban sahabi wanda iya siyasa amr bin as ke don Allah kai ne ka iya abubuwa iri iri don Allah ka zo ka fidda ni cikin wannan rikici menene ce wannan yarinya amirul mu'minin na son ta nayi nayi taki ban sai yadda zan yi ba ahab mai sauki ne don Allah kwantar da hankalin ki zan je in warware sai amr bin as yaje ya samu abubakar am yaje ya samu umar umar bin khattabi yace ranka ya dade amirul mu'mina naji kana so ka aure yar abubakar ummu kulsum yace ba ka son aure ta ne yace a'a ba haka bane ranka dade ka san yadda kake mu maza ma tsoron ka muke yi balle mata balle yan mata balle budurwa wanda ta girma cikin gata a gidan manzon Allah ta girma gata to ina baka shawara ka auri yar Aliyu ita ce ta girma a tsakanin uwa da uba wanda yake ta samu reno mai kyau gata bai shagalatar da ita ba kuma ta fi kusa da annabi akan wannan wannan fa yar Abubakar ce amma ita ummu kulsum din ita ma yar aliyu sunanta ummu kulsum ka aure ta kaga in ka aure ka ka auri jikar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yar Fadima kuma yar kanin manzon Allah yar aliyu ni wannan shawara zan maka haka ne ko eh to haka ne sai ya aika wajen ya aika wajen sayyidina ali yace kana da yarinya mai suna ummu kulsum ina son ta sai yace ai karama ce ce dama abin da nake nema don Allah wannan wannan arziki naku kowa ya samu ni ban samu ba don Allah kar ka raba ni da wannan arziki in auri yar gidanku yace karama ce amma zan turo ta ka ganta sai ya zuba dabino a cikin wani abu kaman kaman kwando haka kaman faifai ya ba ta ce ki kai wa sarki musulmi ki ce in ji ni yace wai ga abin shikenan sai ta zo ta kawo dabino ta ce baba ya gaishe ka ya ce wai ga abin ce to aiko yayi aiko yayi sai ya kama kafa ta ji kai kai kai ka rike kafa ta kana dattijo wallahi ba dan kana sarki musu da kaga kai ya za ka rike kafa ta sai ta tafi ta ce ka aike wani wajen babban mutum baka je yau abin da yayin ba ko kawai da nace ga abin da ka aiko sai ce aiko yayi sai ya kama kafa ta ya rike sai ai mijinki ne to ai ban sani ba to nan ne a malikiya aka tabbatar da cewa uba yana da iko ya ba da yarsa ko bata sani ba to ka gani abubakar ya san abin da yake kunshi a cikin mace bata haihu ba siddiqi ne to irin waɗannan suna afkuwa iri iri to wannan na siddiqanci shine na hudu na Allah shi kadai na Annabi shi kadai na Annabawa su kadai na siddiqai su kadai yanzu kuma sai na kowa da kowa na Ar-Rahmanu allama al-Qur'an khalaqa insana allamahu al-bayan nan ba kowa da kowa Allah yana gayawa yana ganar da mutane komai da komai kaga mutum ya zo da kasar waje ne yace nan in kun tona za ku samu fetur nan in kun tona za ku samu zinariya nan in kun tona za ku samu gas a dubi mace a ce za ta haifi ɗa namiji ko ta mata wannan duka yana faru a ce mutum yana zaune a nan Najeriya ce a Brazil yau sanyi awo kaza zafi awo kaza a Amerika kaza a Washington a Amerika din ma Washington kaza a koma gabashin duniya Japan kaza Tokyo birnin Japan zafi awo kaza sanyi awo kaza a koma arewacin duniya wajen Europe a koma Australia kudancin duniya duk a faɗa maka yadda abin yake mutumin da yake magana da kai ko yana nan abun ku a can yake kuma labarin da yake bayarwa haka yake wannan duka gaibu ne to Allah ya ga dama ya sanar kenan to haka gaibu suke a wurin Allah ya kamata mutane za su yi magana su rika yin magana da ladabi kar su jefa manzon Allah abinda bai dace da shi ba duk wanda ya ce annabi bai san gaibu ba in bai tuwo ba akwai hadari sai ya bambance
mutum ne wanda yake zaune a wani gari ne zamana ina rashin lafiya yana hana cin azumi a nan garin da yake amma idan ya tafiya ya wani gari zai iya yin azumi to yaya zai zai tafiya ne ya bar wannan garin da yake zaune ko kuwa zai zauna ne sai ya warke ya rama azumi tambaya ta ɗaya kenan.
wato mutum ne yake wani gari a wannan garin da yake saboda zafin rana ko ko saboda rana ba ta faduwa da wuri kamar arewacin duniya wajen london a wani lokaci za a yi wajen awa goma sha takwas rana ba ta faɗi ba to iya je wani wuri ko zai samu sauki awa goma sha biyu ko awa goma to ya iya komawa garin da zai samu sauki din ba ce ba za a ce masa ya guji ya guji azumi ba
akan kan lafiya tambaya tun shi ne nan an yi bayanin cewa duk abin da ya fito a bisa kabari ya zama hubusi ne an muna son karin bayani idan hatsi ya fito ko wata ya itaciya mai ya'ya an yi ba ya amfani da ita ko za a bulma yara su yi amfani da ita tun da ya zama hubusi shi kabarin fa shine hubusi shi kabarin shine hubusi ba za a zauna a kansa ba ba za a ɗebe likafarin da yake cikinsa ba ba za a gina ko ba sai lokacin da aka gane abin da yake ciki ya diddige ya zama ƙasa to ko ɗaki sai a yi a wurin kuma shuka da in an yi shuka kusa da kabari ko kan kabari da wannan kabari ne amma an shuka gero ai gero na mai gero ne
zuwa gari ka bayan gaisuwa da fatan alheri muna tambaya ne yaya hukuncin mace mai idda ko zuge al'adanta sai wata biyu ko wata uku uku yaya idda su ta kasance iddan tun da yake tana ganin jini bayan wata biyu ko bayan wata uku to lalle iddanta na jini ne in dai wata shida ta ga jini sau uku kenan in ko ta ga jini sau tara in ta ga ta ga jini sau uku wata tara kenan mai wata uku uku mai wata biyu biyu wata shida za ta yi ta ga jini uku mai wata uku uku wata tara za ta yi sai ta ga jini uku ya tambaya ko ka tuna da gidan rediyon Voice of Nigeria ne kana musu tafsira tun fadaranci na'am ka ga da rediyon Voice of Nigeria Eh, mun- ana musu tafsira tun fadaranci mun ko ba dade ba mun samu yan shekaru alhamdulillah sai daure karatun da za a yi to za mu daure karatu mun Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa ranar Lahadi mai zuwa in Allah ya yarda za mu daure karatu mu in Allah ya kai mu kuma da safe ne karfe goma da rabi za mu soma mu tashi sha ɗaya da rabi saboda masu kuma garuruka masu nisa kuma a murtala su koya za mu yi daure karatu kuma yadda aka saba Allah ya kai mu lokacin Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu iyayen iyayen na jaddada maka ɗaya da su jami'a Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ya saka wa shehunan mu da alheri na riga na faɗa muku ran Lahadi dai za mu yi sauka Allah ya ji kanmu maza da mata rayu da mata Allah ya ji kanmu musulmi rayu da mata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya saukar da albarka a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربنا